من لعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 18 da watan al-muharram hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 16 da wata na 8 watan augustus miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wata'ala ya muna jagoranci a satin da ya gabata muna cikin aya ta 188 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara fadin Allah subhanahu wata'ala uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum al'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum ina jin daidai nan muka tsaya game da abin da ya shafi hukunce hukunce da kuma watan ad-durus wal ibar da suke cikin wannan aya zaka zamu dora daga inda muka kwana aramu sai Allah ya ce
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
واشربوا كتيكم كشاء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هر bakin zare ya bayyana daga farin zare ya bayyana daga bakin zare min alfajri daga alfijri malum suka ce wannan ayar lokacin da ta sauka tashi a ashkalat ala sahaba ta rikitar da wasu daga cikin sahabbai ba su fahimci balaga da ke cikin wannan ba domin alkur'ani da girma da cikin ijaz kisa mamlukun bil balaga yana cike da balaga shi yasa malumai da yawa suka yi rubuce-rubuce irin su albalaga alqur'aniya wanda yake karatun bangaren lugha a jami'a akwai Allah ya ce fakulu wa kulu wa sharabu ku ci ku sha atafi ne akai da uhilla lakum da akai bayanin uhilla sai kuma Allah ya kawo wawul ataf Allah ya ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad har farin zare ya bayyana daga bakin zare me ake nihi ma'ana wato har hasken alfijiri ya bayyana daga duhun dare wani sahabi ya zo lokacin da wannan ayin ta sabka wato sai ya daura zare guda biyu a kafafunsa yana duk in ya falko daga barci sai ya ci abincinsa haka yake ta ci sai da sahiya ta waye daga baya sai Allah ya saukar min alfajr daga alfijr ana nufin keto wa alfijr ashe daga lokacin da rana ta fadu mutum zai iya cin abincinsa ya sha abin shan sa ya kusanci iyalinsa ya duk abin da Allah ya haranta masa a irin Ramadana to da dare Allah ya halitta masa shi ne Allah ce fakko kudu washrabu a ci a sha daga lokacin da aka yi buɗin baki har lokacin da alfishiri ya keto alfajiru sadiq domin alfijiri kashi biyu ne akwai alkazi kuma akwai akwai as-sadiq hadisin da Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala da Imam al-Baghawi su kawo a cikin tafsirin su hadisin da ya bambanta ba al-Imam Ahmad ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sake ce wa sahabbai eh kada ku tsere cin abincin ku kuma kada ku tsere shin abun shan ku idan kuka ji watan yake da suna Bilal ya yi kiran sallah domin Bilal yana yin kiran sallah ne daga dare amma daga lokacin da kwaje ibn ummu maktum ya kira sallah to kowa ya tsira cin abincinsa lokacin alfijiri kidan ya ya bayyana a ƙarƙashin Allah ke cewa thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa ga daddare ai bi ma'ana ila watal ghurubi shams zuwa faduwar rana mutum zai rike ne daga lokacin da alfijiri yake to ba abcin abinci ba sha abun sha ba kusantar iyali ba duk wani abu wanda yake karya azumi har zuwa lokacin da dare ya zo ma'ana lokacin da faduwar rana ta zo shi yasa malu suka ce dare yana farawa ne daga lokacin da rana ta fadu yanzu ba rana ta fadu mai sallar magariba ba to mun shigo daren laraba domin wuni yake dare yake fara zawwa a shari'ar addini kafin wuni ya zo ina fata mun fahimta yanzu daren nan da muke ciki yanzu daren na wace rana ce daren laraba amma ɗazufa muna cikin wunin talata ne ina fata mun fahimta yaushe daren talata ya wuce tun jiya litinin muka yi daren talata ina fata mun fahimta sai Allah ce ku cika azuminku a kame baki a tsaye da ci da sha har zuwa faduwar faduwatan faduwar rana sai malamai suka tattauna wai shin mashru'un hal huwa mashru'un fil fil islami al-azan wai shin an shar'anta dole ne mutum ba zai gudun baki ba sai ladan ya kiran sallah ko kuma daga rana ta faɗo zaka kiran zaka gudun bakin ka qauli rajihi abinda malumai suka tabbatar shi ne idan mutum ya wuni da azumi sai kuma ya tabbatar da rana ta faɗo to ba sai ya jira ladan ya kira sallah ba kawai sai ka ci abincinka amma sunna ne mu karantar al-Imam al-Qurtubi ya kasa a cikin tafsirinsa yace sunna ce in zaka ci abu in zaka fara gudun baki ka bude baki da dabino mai dagi domin haka aka ga manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi budin baki ana gaggauta sa annabin Allah yake cewa ba za ku kushe ba cikin alkhairi matukar kuna gaggauta budin baki daga lokacin da al'umma suke gaggawa wajen yin budin baki annabin Allah ce suna cikin mi suna cikin watan abin da ya shafi alkhairi amma kuma sahur ana jinkirta sahur ne a musulunci sai Allah ke tumma atimu siyama ilan lai sai Allah subhanahu ta'ala ku cika azumin ku zuwa dare al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace ja'ala Allahu jalla dhikra zarfan al-layl zarfan lil-akli wash-sharab wal-jima' Allah ya sanya dare ya zamanto shine lokacin da mutum zai iya cin abincinsa ya sha abun shansa ya kusanci iyalinsa da yaushe a cikin watan ramadana wannan har zarfan lisiyam sai kuma Allah ya kebance wuni kadai a yi azumi a kusance sa da ibada domin Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mutane su zama tosa wasiya a cikin wannan ibada ina da cikin ibadu azumi da cikin abun da Allah yake karantar da mutane cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi sai da duk kudin ka sai ka azumta baka cewa bari in ba da kudi sai ni in ci abinci na a'a duk mukamin ka kuma ka gibi wani ikon Allah babu wata gwamnati a duniya da ta isa ta shar'anta wa mutane kama baki su kame shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kai in ba dan jin tsoron Allah ba wani ya ga ce ya azumi wallahi ba zai iya azumin ba amma sai Allah ce kowa ya rike a cika a rike azumi har zuwa watan abun da ya shafi faduwar rana a ƙarƙashin wannan ayar malaman tafsiri sun tattauna kamar haka to menene hukuncin mutumin da yayi kwanciyar aure da iyalinsa watan a cikin a cikin watan Ramadana da rana tunda Allah ya haranta yace wa kulu washrabu a ce a sha amma kuma sun atimmu siyama ila al-layl to mutun ne sai ya kusanci iyalinsa da rana kuma da gangan ya tabbata a hadisin annabin Allah annabi Muhammad hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune wajen annabin Allah annabi Muhammad a fadar shugaban halitta suna zaune da manzon Allah da sahabbai idh ja'ahu rajul sai ga wani mutum ya zo manzo Allah kwatsam sai ya bullo wa annabin Allah fa kala yace ya rasulullah yace ya annabin Allah halattu annabin Allah na halaka annabin Allah na halaka annabin Allah na halaka sai manzo Allah ya ce masa malaka me ya same ka me ya halakar da kai kala sai ya ce waqa'tu ala imraati wa ana sa'im manzo Allah na auka wa iyali na alhaji kuma ina azumi da ranar kiri kiri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي الله يتمسى هل تجد رقبة تعتقها shin kana da kuyanga akwai bawan da yake karkashin ka da zaka intar da shi idan ana son a nuna muna cewa kafarar wanda ya auka wa iyalinsa abinda Allah ya haramta da ranar sai kai da musantar iyali to kafara farin shine watan mi ala tartib la ala ikhtiyar ba sai ba aka ba mutu a an jeronto ne a wani farin shine mutum zai intar da baiwa ba wanda yake karkashin ka yake mallakin ka kame da shi a matsayin da to idan kai wannan ka sauke kafara sai ce manzon Allah la yace annabin Allah wallahi ban mallaki bai wanda zai intar ba sai manzon Allah yake ce masa hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain shi za ka iya yin azumin wata biyu jere da juna kwana 60 ko kuma kwana 58 ko 59 kana yin azumi a matsayin kafarar laihin da ka aikata da Allah ya haranta maka Allah ya ce ya annabin Allah ina ina iyawa wata biyu kwana guda ya gagara balantana wata biyu sai manzo Allah yake ce masa sallallahu alaihi wasallam hal hal tajidu it'ama 60 miskina shin zaka iya ciyar da miskini 60 ka dauki sharkin miskini 60 a tsawon wuni daya ka ciyar da su abinci lafiyayye su ci su koshi ala yace la yace annabin Allah wallahi ban iya ba bani da halin ciyar da miskini 60 sai manzon Allah ya kale sa fa makatha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya jira ya kale sa abahu hore yace muna cikin wannan halin sai aka kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam watan wani abu na dabino ko ka ce wani sako na dabino aka zo manzan Allah da shi sallallahu Alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan dabinon ya miƙa ma wannan mutumin da ya amka wa iyalinsa sai annabin Allah ce je ka ci yadda miskin ne da wannan wannan abinci sai ki ce manzan Allah ya annabin Allah wai shin cikin garin Madina cikin unguwa da sai ga suna wata unguwa a madina ya ce aske annabin Allah kana gani a unguwan nan da wannan malam suka ce kafara wanda ya sadu ramadana zai ramka azumi kuma zai kafara ala tartib ko yayi ci ya intar da baiwa ko kuma ya ciyar da miski watan ya azumin wata biyu jere da juna ko kuma ya mi ya ciyar da miski 60 idan bai da wancan sai ya dawo wannan Allah subhanahu wataala ya dace da mu a ƙarƙashin wannan kuma malam suka fitar da wata mas'ala har yau maluman tafsiri suka ce to mutum ne shi wannan mun ji hukuncinsa shi wanda ya kwanciya da iyalinsa to matar da mijinta ya kwanciya da ita kuma cikin watan ramadana to ita menene hukuncin ta a cikin watan a cikin azumi menene hukuncin wannan mata malum malikiya daga cikin su kansu akwai al-imam malik akwai abu yusuf sahib kin al-imam sha'a al-imam shafi'i alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce alaiha mithla ma ala zawjiha hukuncin da yake akan mijinta abinda yake na mijinta abinda Allah ya dora wa mijinta na cewa zai kafara kuma zai ranka wannan azumi ya hau akanta ina fata mun fahimta tunda ta kuskure mijinta ta so ko ya tilasta ta tilasta ta ne ko kuma a'a ita ce ta yarda da kanta yayi amfani da ta darara cikin watan Ramadan to abinda zai biyo baya ita kanta hukuncin sa ya hau akai irin yadda zai kafara ya ranka azumin ita ma za ta yi wannan kafara ina fata mun fahimta amma al'imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa laisa alaiha illa kafaratun wahida abubi sun yawa a kanta ɗai za ta doka cikinsu ɗai za ta doka Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi wanda wannan kauli shi ne mafi kusanci daga watan abin da jamhurikin malamai suka tafi a kansa to miye hukuncin wanda ya yi amfani ya kwanciyar aure da matarsa amma cikin mantuwa ya manta azumi ake kuma da rana sai kwanci ko kuma ya ci abinci da mantuwa a cikin mantuwa ya kwanta abin da ya ce ta rana a mantuwa annabin Allah ya ce da hadisi yake cewa duk wanda ya ci abinci ko kuma sha abin shan sa da mantuwa cikin mantuwa ba da gangan ba to fa inna ma a'amahu Allah wa saqahu Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi wanda shi kuma ya kwanta da iyalinsa cikin cikin mutuwa malumai suka rabu akan kauli guda uku na fari al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifata alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce laysa alaihi shay'un la qada'a wa la kafara so tunda mantuwa ne yayi babu kafara akan sa kuma bai ramka wannan azumi ba zai ce ba zai intar da baiwa ba ko kuma ya azumin wata biyu jira da juna ko kuma ya watan ya ya ciyar da miskini sai te kun ba zai ramka azumi kwata kwata ba wannan kaulin al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa wasu malamai suka ce a'a alaihi alqada wala kafara zai ramka azumin amma ba zai ba zai kafara ba tunda mantuwa ce yayi ba da gangan bane yayi to zai rama azumin sa ne amma kafara kan ba zai yi ba wasu ka ce a'a abinda zashi kawai kafara ne babu ranko amma abinda yake rajihi gun kaulin malaman jumhur abinda su al-imamu ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-baghwi da kuma al-imam al-qurtubi da al-imam at-tabarani suka ingantar shine cewa watan zai ramka azumin amma babu kafara a kansa wallahu ta'ala a'lam wa ajal to Allah ce sun batin musiyama ila al-layl a ci gaba da yin azumi har zuwa dare to a ciko al-imam al-qurtubi sai kawo cewa akwai wasu abubuwa wanda suke mahdurat wanda musulunci ya tsoratar yayi gargadi kada mutun ya kusance su a lokacin da yake cikin azumi na daga cikin wayannan ababen mutun ya kusanci iyalinsa da firar zancen da zai tada masa shawa ko kuma kallon da zai tada masa shawa ko kuma sumbata sai Aisha radiyallahu anha wa ardaha a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari take cewa shugaban halitta annabi sai yake sumbata ta alhali kuma ina azumi kuma ina azumi ko kuma yana yin azumi shi kansa sai wanda suka ce a'a wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma suka ce a'a ba annabi ba wasu dattizawan ma da wanda da shekaru suka dan jama zai dan sumbatar matarsa yana cikin azumi suka ce a'a abin da yake shi ne kawai gaba ɗaya ma sai ya kiyaye saboda watan gudun abin da ya shafi matsala wannan a wannan kaulin mazhabar imamu shafi ta haƙarhi shi ne watan wanda ya san bai da matsala ta shawa bai da ƙarfin shawa to kuma babu laifi a kansa amma ya bari shi ne abin da yake mafi a'ala wallahu ta'ala a'lam sai matsala ta ƙarshe tun ma'atin musiyama ilan laili Allah ce a cika azumi har zuwa dare to mace ce sai ta yi jinin al'ada jinin al'ada ya zo mata cikin wata ramadana ta aje azumi domin ba a yin azumi ana jinin ana jinin al'ada ba a yin sallah ana jinin ana jinin al'ada za ta aje ne za ta ramka azumi amma kuma sallah babu qada'i akan ta babu rankan sallah to mace ce kwana ya doke ta kafin ta tashi da safe sai ta kanta ta yi tsarki amma bata san tsarkin ba kafin alfijiri ne ya zo mata kuma bayan keto alfijiri ne yanzu tana cikin mi tana cikin rudani tsarki ne ya zo mata ta yi tsarki da ta tashi da sai ta kanta ta yi tsarki jini ya doke mata to yanzu abin da ke faruwa abin da bata sani ba anan shine wannan jinin a yoshi ne doke kafin ketowa alfijiri ko kuma watan bayan ketowa alfijiri mala suka ce hukuncin ta anan shine za ta yi za ta yi azumin wannan wuni za ta yi azumin wannan wuni domin bina'i akan wanda ya tashi akan janaba idan mutum ya tashi da janaba da safe zai yi wanka ne ci gaba da azumin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha da Ummu Salma suka ce annabin Allah yana tashi da janaba kuma yana azumi sai yayi wanka ci gaba da azumin sa to dan haka ita ma sai ta yi wanka sai ta rike baki ta ci gaba da azumi sannan kuma waqadat zalika al-yawm amma ramkon wannan wuri ka sai ta rama za ta yi azumin wannan wuri za ta rihe baki ihtiyatan reserve ne gudun matsala sau tana cikin shakku ba ta san abin da yake a lokacin da al'adar ta ɗoke mata ba wannan shi ne abin da ke ƙaule rajihi a gun malumai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To, matsala ta ƙarshe da za mu rihe a kan ta ƙarshen wannan ayar sun ma'atin musiyama ilallai. Mutum ne yana da azumi da rana sai ya yi niyyar kare azuminsa. Kai ni azumin ga na gaji kai na ma bari na kare shi. Amma kuma bai ci abinci ba kuma bai sha abin sha ba. To ya zan ci hukuncin azuminsa yake. Malam suka ce, idan mutum ya yi da gangancin walwalar niyyarsa ta azumi to azumin sai ya walwal ko da ko bai ci abinci bai sha abin sha ba azumin sai ya tashi daga aiki ina ba ta mun fahimta mutum ne yake da azumi kawai sai ya gaji kawai shi ya aji kai bai ma iya sai ya ce ya aji kawai ni azumin gama kai ni na aji na kare shi aniya ya walwala azumin wanda suka ce wannan azumin ya kare zai rama zai rama wannan azumin wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna allamu huna lamun nahyi ce Allah yana hani kuma annahi yadullu ala madha ala alwujubi Allah ya dora tilas wajibi Allah ce wala tubashiruhunna kada ku kusanci matan ku ta hanyar yin jima'i da su wa antum akifuna fil masajid alhali kuna cikin itikafi akifun daga itikafa ya atakifu itikafan ne masdar kishi itikaf shi kuma itikafi shine lazimtar ibada a cikin masallaci da wannan ne suka ce malamai suka tattauna shin ya halitta mutum ya yi itikafi a cikin wurin da ba masallaci ba ajma al-ulama akan cewa la yajuzu al-itikafu illa fil masjid malumai gaba da sun yi ittifaki kan cewa bi halitta mutum yayi itikafi ba cikin masallaci ba sai suka samu sabani to wani irin masallaci wasu suka ce dole sai masallacin da ke koyi sallar juma'a ciki annabin Allah annabi sallallahu ya kasance yana yin itikafin kwana goma karshen hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi Imam Muslim manzo Allah idan kwana goma ƙarshen watan Ramadana suka zo annabin Allah yana itikafi yana zama cikin masallaci yayi ibada ya tanafil yana karatun alqur'ani yana azkar mutun ya zauna cikin masahar annabi sai ya tsawon kwana goma to lokacin da mutun yake cikin itikafi sai Allah ce kuma an kawo ta doka kada ya kuskure ya kusanci iyalinsa watan ba da rana ba da dare ba da rana ba hadda da ma an hana masa saboda yana bi yana cikin wata ibada ta musamman ina fatan mun fahimta wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid da wannan ne al-imam at-tabari alayhi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-baghwi da al-imam ibn kathir suka tafi akan cewa waton jima'i saduwa da mace a cikin watan ramadana ko kuma mutum yana itikafi wajen ramadan yana yana bata itikafin sa idan mutum ya kudurta cewa zan shiga masallaci ya itikafi itikafi na tsawon lokaci kaza ya ayyana lokacin sai kuma ya sadu da iyalinsa to azumin nasa yana walwalewa a tsaye afwan itikafinsa hukuncin hukuncin itikafinsa ya tashi daga aiki daka al-itikafu yafsud bil jima' jima'i yana sanya itikafin mutun itikafin mutun ya itikafin mutun ya lalace mas'ala ta gaba gun abun da ya shafi lokacin itikafi na farin dai itikafi ba dole sai cikin watan ramadana ba ba dole ba sai cikin ta cikin watan Ramadan malamai sun tafi akan cewa mutum zai yi itikafi a wajen Ramadana zaka iya zawa masallaci ka zauna kai ibada tsawon lokacin da kake kake so kanka eh malamai suka tattauna tsawon adadin kwanakin da ya kamata mutum ya itikafi alal aqal kwana nawa ne ya kamata mutum ya itikafi malaman malikiya suka tafi akan cewa al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa suka ce yawmu wa layla dole mutum zai itikafi sai ya dauki tsawon dare da wuni yanzu ba gashi misalin kace zaka yi itikafi ranar ranar mi zan yi itikafi ranar laraba misali to tun daga magaribar yau zaka shiga ka kwana a ciki sannan kuma lokacin da rana ta zo zuwa faduwa ka fita cikin itikafi na yawmuwa walila wannan kaulin al-imam maliki da abu hanifa Allah ya kara musu rahma al-imam shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala yace game da abun ne shafi'i itikafi wata mutum zai iya ɗaukar minti ɗaya ko minti goma misali ko minti biyar ka ce ka ba da minti biyar ko awa ɗaya da Allah subhanahu Allah subhanahu ta'ala kawai za ka zo ka zauna ka yi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ne ƙauli mafi rinjaye gun malamai cewa itikafi wajen ƙaranci bai da adadi mutum zai iya zuwa awa biyu masallaci ko kuma tsakanin azhar da lasar ce ni yau na kudurta yin itikafi daga azhar har zuwa la'asar ba za ka yi bisa jikin da zai tara maka shawa da iyalinka ba za ka nisance su za ka zauna ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan a cikin wannan sai wanda ya shahi hukunci wanda yake shafi wanda yake itikafi wanda yake itikafi eh malu suka ci baya ita ita din ba da min il ba da darura ba kuskure ne ba a son mutum yana itikafi ya ita ko kuma mutum ya dinga whatsapp kana ta irin abin da ake yanzu ga mutum yana itikafi a rama kuma da kadibi ista cike shi yayi fibili ga wancan can yayi kaza ga wancan can yayi kaza ko kuma kaga shi ma yana ta yana ta tibilekin kana ta kasuwanci ana itikafi kuma ana kasuwanci to dai zaka doka in kasuwanci zaka koma kasuwa ka zo nan in kasan baka itikafi in an shiga itikafi ko bota wa Allah zai shike ka abu taurin ina fata mun fahimta suka ce to hukuncin wanda ya zo na itikafi ba masallacin juma'a ba yanzu zai fita sallar juma'a kauli rajihi shine dole in sanin ya fita sai sallar juma'a saboda shi itikafi sunna ne itikafi menene sunna ce ba wajibi bane da kuma sallar juma'a wajibi ce farilla ce mutun ya je yayi ta daka idan mutun yana itikafi to zai fita ya je yayi sallar juma'a amma abin da ya shafi gai ziyara da sauransu mutun ba zai je ba amma za a iya kawo maka ziyara annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo masa ziyara maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta taba kawo manzon Allah ziyara ko ita ce da Zainab ina jin ba manta ba suka zo manzon Allah yana itikafi suka yi hira annabin Allah ya rikayo su azu aka zauna aka yi hira annabin Allah ya rika su suna tahe sai wasu sahabbai guda biyu suka ga manzon Allah shi da matansa a wata ruwaya ta Ibn Kathir da ya kawo a littafin sa cewa mace guda ce tana yana tafi shi da matarsa sai suka gansa to sai suka dan gauce sai manzo Allah ya ce ku zo ku zo ai wancan ce mata ce mata ta ce wance suka ce annabin Allah hasha lillah mun isa mu zargi da wani abu ce aha shedan da kuke gani yana iya sanya muku wani abu bayan haka daka a ƙarshen wannan hadisi ma suka ce ya halitta mutum ya dinga wanke kansa kar ka yarda ka kawo abun da zai jawo maka cece ku ce a cikin al'umma in zaka ka damar barra'antar da kanka to an baka dama mutum yayi watan ya barranta kansa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to Allah yake cewa وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله wannan iyakoki na Allah subhanahu wataala ne dokoki ne na Allah subhanahu wataala umarni ne daga Allah wanda yake mahaliccin mu baki daya sai Allah ya ce fala taqrabuha ko kada ku kuskura ai taqrabuha ai fala tukhalifuha kada ku sa'a mu innan wa'annan dokokin doka ce ta Allah kada a sa'a mu Allah subhanahu wataala shi Allah idan yayi umarni to fattaqullaha mastata'atu kai kokari ka kiyaye gogoron ikonka Allah ce tilka hududullahi fala taqrabuha wannan doka ce daga wajen Allah kada ku kuskura ku keta alfurman Allah subhanahu wataala miye keta alfurman Allah shine zawwama abinda Allah ya ya hane ka akan sa eh ba Allah ba hatta annabin Allah in yace kada kai tuka kuskura kai manzara kin yake fada yace ma amartukum fa'atu bihi mastata'tu wa ma nahaytukum an fattahu abinda na umarci ku zo da shi gwagwadon iko amma abinda na hana ku to kowa ya yi kokari ya haɗu iya gwagwadon sa to Allah ta kazalika yubayyinu Allah ayatihi kamar dai haka ne Allah subhanahu wataala yake bayyana da ayoyinsa linnasi wa mutane haka dai Allah yake nuna mutane ayoyin Allah ayoyin Allah wannan aya karatu ne na musamman ga kanan lafiyayye ga abinci kana gani a hana maka shi sai dare ya abun nan kaga wannan doka ce kuma aya ce dan ka gane cewa shi Allah shine al-mutasarrifu li shu'uni khalqihi shi Allah shine wanda yake jujjuye sha'anin bayinsa shine kada ya isa ya ce ayi ayi ba ta kan tambaya ba in abari kawai babu dogon bincike ko ka hakura ka bari zaman ka lafiya a duniya shine tafi duka da oda ta wajen Allah subhanahu wataala idan kana son ka kwashe da duniyar nan wallahi lafiya ya zan wajibin ka duk abin da Allah ya ce kai igurgudan hali duk abin da Allah ya ce ka bari kawai kai tsaye ka bar sa Allah ce to kazalika yubayyinu Allahu ayatihi kamar da haka Allah yake bayyana ayoyinsa linnasi wa mutane baki daya ba ma musulmi ba hatta wanda kafire don su san cewa Allah subhanahu wataala goni ne a cikin al'amarin sa ta yadda Allah kai tsaye ya mai da kowa sawasiyan nivo daya ba ba mulki ba sarki ba kowa duka an tafi daya kowa zai kama baki daga lokaci kaza har zuwa lokaci kaza dan akan kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta Allah yake cewa la'allahum yattaquna la'alla litahqiq a wannan ayar tabbas idan kuka yi abinda Allah ya umarce ku to kun kasance cikin masu jin tsoron Allah Allahumma ja'alna minal muttaqina sai Allah ya ce aya ta gaba a rama
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كدك كسكرة ولا أضفيني الله يأكوان تنزلتكم سيكا وكريو لام النهي Allah ce wala ta'kulu kada ku kuskura ku ci amwalakum dukiyarku bainakum a tsakaninku bil batil ta hanyar banna Allah ce kada wanda ya kuskura ya ci dukiyar juna da ku ci dukiyar junanku da banna bil batil ta hanyar banna a wannan ayar malamai malamai suka tattauna kamar haka eh wannan ayar ta sarka ne inji al-Imam at-Tabari alaihi rahmatullahi qurtubi afwan alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa ta sarka ne akan wasu sahabai guda biyu suka zo wajen manzo Allah ay Abdani bin Ashwa al-Hidrami da yayi iddia'in cewa akwai kudin sa a wajen al-Ibru al-Qais al-Kindi sai suka yi rikici sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ya sakar da wannan ayar dan ya zama to karatu a al'ummar musulmi baki daya Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku kuskura ku ci dukiyar junanku ku ci dukiyar junanku bil batil ta hanyar banna daga cikin al-aklu bil batil sai tana da ciki kaka kuskura ka ci dukiyar dan uwanka ta hanyar banna ayarkar cata tana ciki kaka ci dukiyar dan uwanka da banna da duk abin da zaka karba gun dan uwanka musulmi in dai ba tare da ransa yana so ba wallahi akul amwalun nas bil batil ne jama'a mun fahimta kaci dukiyar mutum ba tare da yana so wato wannan musiba ne kisa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yarda ku zo min hukunci da wani abu na haƙƙi in doki haƙƙin wani in baiwa wani yace duk alƙalin da yayi wa mutum hukunci aka doki haƙƙin wani aka baka to kasancewa wannan abun zaka zo da shi ra tashi alƙiyama an yi maka gangon wuta za a mai maka da shi wuta ka zo da shi gaban Allah subhanahu wataala ina mutanen da suke zuwa mutun ya zo gidan alƙali ko gidan sarki ya rantse da alƙur'ani izir sittin akan gonar da bai sayar da aka yi ubansa ya mallake ta ba wala an ta'akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar junan ku Allah ya ce ta hanyar banna wannan khitabin ana wa manzon ashabban annabi ne ko amma da ya hada ya hada gaba ɗayan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka hanyar bangaren kasuwanci kada ka kuskura ka ci dukiyar mutum watan bai so ba na zo sayan abun nan kace min kaza albayyani bil khiyar ma lan yatafarraqa an ji manzon Allah ko masu saye da sayarwa me saye da wanda ake sayarwa suna da da wanda ke sayarwa suna da za'i ba tukar musu rabu ba ba za ka tilasta mu dole sai na sayi abun shi yasa a cikin shurutukin kasuwanci dole akwai mi sai an samu yarjejeniya an samu arrida na sayar maka na yarda da wannan sayarwar amma misali sai in sai mu ciniki da ke za ka sayar min wannan abun kan jika ɗari sai ka ce jika ɗari ce a'a ni jika ɗari ba biyar zan bayar sai in baka jika ɗari ka tuko min jika biyar kaga cinikin bai tsaya ba akalu amwalin nasu bil batil ne dole sai kun tsaya da cinikin ga yadda yake da bukata ga yadda kake da bukata ya sayar ya sayar bai sayar ba shikenan sai a fasa wa dole bane ina fatar mun fahimta wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil daga cikin wannan ai malamin akhdari ya kawo shi ko yace bi halitta mutun ya ci dukiyar mutane wa aklu amwalin nas bi ghairi tibin nafsi bi halitta mutun ya ci dukiyar mutane ba tare da sarran su ba muka kawo misali muka ce daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da sarran su ba irin abun da jagororin mu suke yi na gwamnati ka zo kana buƙatar ai maka sinya cikin wata takarda kawai sinye ne za a yi sinye kawai ya sa hannu ai maka a sa tambur kawai ko ya yi sinye sinye ya kashe sai a ce maka wannan ka aza mu takardar ka dutse kar ta hirayi wani yana cikin aklu amwalin nasu bil batil cin dukiyar mutane ta hanyar banna zalunci ne ka ci dukiyar an ɗauke ka ana biyar ka albashi domin wa'annan mutanen to kada ka kuskura a matsayinka na ma'aikaci ka tilasta su bayar da wani abu na su maka wannan dan ka musu wannan aikin wallahi idan kai ka ci haramun duk ma'aikacin da aka ɗauka mutu da kyawu wallahi duk ma'aikacin da aka ɗauka duk wanda aka ɗauka aiki ko na wani iri ne inda za a dinga biyan ka ta wannan aikin to bai halitta ka karbi wani abu ƙarƙashin wannan aikin da kake yi wani ya zo maka da wani aiki karɓa ba ga shi ba annabi ya aiki wani sahabi ya je ya je ƙauye amso zakka wajen masu wajen talakawa wajen masu kuɗin ƙauyen ya ta taro kuɗin ya zo ya ce manzon Allah ga hadhihi bida'atukum wannan ga kayan kuɗin annabin Allah kuma wannan hadiya ce aka yi min wannan kyauta ce aka bani a matsayina na dan aikin annabi amma ga abin da mutane suka tattaro ni kuma kai da ka tura ni ga abin da na samu sai manzon Allah ya tashi ya hau minbari yayi wa Allah godiya yayi da Allah yace me ya samu mutane in aika su su zo su amso dauke su aiki sannan kuma su su ce mana wannan ga kayan kuma wannan kyauta ce muka ba su annabi Allah ya ce me yasa bai zauna cikin gidan uwarsa da ubansa bai ga in abin sai same su ina fatar mun fahimta daga duk wanda aka baiwa kuɗi a matsayinka na ma'aikacin gwamnati kana da jekin duwan ko kuma kana DRPN ko kuma wani kana wani wani matsayi na gwamnati wani inspector da sauransu sai a zo a baka kuɗi don kai wani aiki na rantsa da Allah in ka amsa ka ci haramun dan me yasa lokacin da baka zan inspector ba aka maka ba tambaya za a ka maka ba za a kawo ba to tunda in baka da wannan matsayin ba za a baka ba to kuskure ne kuma ka karba yanzu duniyar mun lalata ababen yau da an yi ma wani mutum bukami a cikin al'umma a ce yanzu misali an kawo an kawo shugaba an kawo an kawo director regional na likita na sante aga masu hannu da shuni za su dinga zuwa ana kai masa kaya ana hulɗa da shi kaga wanga ya bashi kaza zaka cikin dangin babansa da mahaifiyarsa akwai mabukata wannan kuma wadaci ne da motarsa da gidansa firz an shaji gidansa ke gare sa fa gwamnati ta dauki yaunin sa hatta hutan gidansa bai biya amma kuma kaga bayun Allah suna masa hidima ta hita hankali ta yadda da zai zo ya raba abin da zai masa hidima akan sa wallahi mutanen unguwar sun wadata me dalili saboda in wani abu ya taso masa nan gaba ai masa maganinsa wannan abun yafi yawa cikin musamman alƙali masu shari'a sai wanda Allah ya taimaka wallahi sai wanda Allah ya taimaka da irin da irin duwankin ne sai wanda Allah ya taimaka yau da an ce mutun ya zan alƙali ko ya zan duwan a ƙasan nan to illa man rahima rabbi ka bashi ka bashi shekara daya zaka ganin abin da baka tsammani saboda kawai shi alhalalu ma hallati yadihi abin da yake halal abin da yazo wajensa kuma da mun kowanne yana dan kasuwa dole suna da bukatar har ta kai ta kasan nan wallahi akwai akwai ko inda ba a musu awon kaya duwan sun ba sa auna musu kaya dalili saboda suna da kikkiawan hulɗa da duwan kin shi yasa sai a taushe asusun gwamnati a kisawa gwamnati a cikin asusun ta sai ya sanya aljihunsa wallahi kana cewa kanka hutani Allah ya kare mu kuma wallahi duk wanda ya ci sai ya zo da shi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa tudulu biha ila al-hukami sada kuma kalku nemi husuma wannan abin ku zo har ku zo shari'a wajen wajen al-hukam masu hukunci masu hukunci hakimai da da sarakuna da kuma alƙalai da ma abin da yake su prokirar a zo musu da shari'ar Allah ta kafi wannan kasan da abun ba naka bane ba mallakin ka bane irin abun da ake yi a ƙasan nan musamman irin wallahi muna wa ƴan uwanmu da suke aiki a meri na siyasa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah a sai da min kare kuma a sai da ma aran ma aran ma da takardu ni da takardu wata shari'a wallahi sai an zo lahira kuma abinda alkalai ba su sani ba shine fa wallahi duk shari'ar da kai wadda ta kauce wa sunnar Allah to idan ka je kiyama sai Allah ya tayar da ita sai Allah ya tayar da ita shi zai yi shari'ar da kansa domin shi Allah ba a bashi cin hanci kuma akwai garuruwan da idan aka kawo prokirar ko wani shushu aka yana da adalci to ɗan garin ke neman a tada shi saboda lalacewar al'ummar mutum nawa ne aka saboda gaskiyarsa da adalcinsa aka tada sa ko gana masa waya daga sama ya kiyaye wa ya zo aikin al'umma gyara cikin al'umma amma ana ja masa kai Allah ya rufa mana asiri sai ga abubuwan ba sa albarka wallahi a rayuwa tashin hankalin ya yawa ba wanda ke da natsuwa sai a ta tarawa sai ga mutum ya tara kuɗin ya tara ta hanyar haramun sai ya je ƙarshe ya tere tarat kuma sai Allah ya turo masa rashin lafiyar duk abin da ya tara a duniya ba zai masa maganin wannan rashin lafiyar ba sai a waye gari gashi nan ɗiyan da yake ƙoƙarin ya ga ya tara ma ya mutu ya ba su da wannan dukiyar sun koma suna bara cikin al'umma mutum nawa ya tara kuɗi ta hanyar zalunci wa ayyansa a ƙarshe kuma gabaɗe abin ya watsi tun kafin mutum Allah ya nuna masa cewa shi Allah shi ne ke arzitawa in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana maka Allah ya ce wa tudlu biha ila al-hukami ta hanyar ku kai husuma ku daga shari'a ƙara gun alƙalai idan baka da gaskiya baka da gaskiya kada ka yarda ka daga shari'a a zo wajen alkali ya doki haƙƙin wani ya baka in ko aka yi wannan to wallahi idan aka je kiyama sai ka mayar da wanda ka zalunta wato haƙƙinsa shi yasa ɗan uwa ina wa kaina nasiha da ku wallahi mu ji tsoron Allah mu nisanci Allah ya isa ka nisanci duk abin da za ka yi mutum ya ce maka Allah ya isa ka ci haƙƙin wani wallahi ba za ka wanye lafiya ba annabin Allah annabi Muhammad cewa salasu da'awat mustajibatun laisa baina hawa baina Allahi hijabun addu'ar mutum guda uku karɓaɓɓiya ce Allah yana karɓar ta ba ta da shamin tukarinta da Allah in suka daga hannu suka ce ya Allah annabin Allah ce wallahi Allah yana karɓa daga cikin su akwai addu'ar wanda aka zalunta duk wanda ka zalunta ka ci da haƙƙinsa in ya ce ya Allah ya isa wallahi sai Allah ya isar masa wannan wanda bai dauki Allah ya isa wani abu ba shi hajjin dari yake a ce masa Allah ya isa yanzu na ga wanda cewa shike shi in dai kuɗi ne a kamai in ana so a je lahira ta shari'a lahirar bacci bai sani ba wallahi billahi ladhi dan ya kai sakare ne wawa wallahi baka san lahirar bacci hatta annabawan Allah ta kansu suke gaban Allah subhanahu wataala ba abu mafi hadari a rayuwa kamar ka zo lahira da haƙƙin wani gaban Allah ba abu mafi hadari a rayuwa kamar ka zo da haƙƙin wani zalincin wani da ka zalinta a duniya a zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi duk wanda ka zalinta a duniya idan aka je gaban Allah sai ya kai ƙara gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana da tabbaci ɗari tsari sai Allah ya masa adalci, domin Allah shi ne adalin gaske. Jama'a ba haka ba ne? Allah zai kwatsa masa da haƙƙinsa, sa ku yi haƙuri duk wanda aka zalinta ya yi haƙuri, akwai ranakin dillanci, ranar da riga sarki ta ɓata. ranar da al'amari na a hannun Allah subhanahu wa ta'ala, ranar da babu fartin siyasa, babu aliyas, babu adawa, ranar babu wani mai mukami a duniya duk mukamin ka kabar shi daga nan duniyar, ba wani mai kuɗi a duniya duk kuɗin ka kabar su a nan duniyar, ba wani mai ilimi duk ilimin ka an bar shi nan ka tafi kawai haka za ka tashi tsirarar kawai lai. Ya sa mun zala cewa sahabbai, a ta duruna mani muflis min ummati, shin kun san waye al-muflis daga cikin al'ummata? suka ce al-muflis man laysa lahu dinarun wala dirham wanda bai da dinari bai da kudala sai da ce ba shi bane muflis ba shi bane wanda yake ya shiga tara wanda ya lalace yace shine wanda zai zo ya zo ranar tashin kiyama yayi sallah daidai yayi azumi daidai yayi aikin haji yayi ayyukan alkhairi a rayuwa amma ya zalunci wannan ya zagi wancan ya dauki haƙƙin wancan ya ya gulmutu wancan sai ya zo gaba daya sai su kawo ƙara wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya dinga ɗaukar haƙƙinsu ana mayar musu da haƙƙinsa sai ta kai ƙarshe gaba ɗaya bai da lada kuɗe wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai wani zai ce ma Allah wane ya min kaza sai Allah ya ce masa baka gaba bai da lada kuɗe ba sai ya ce ma Allah ya Allah duniya nayi zina nayi kaza nayi kaza a ɗauki laifinsa sai a ɗora ma wancan sai a tura shi jahannama Allah ya kare wallahi mu kiyayi zalunci mukiya az-zulmu zulmatun yawm al-qiyama zalunci duhu ne musamman irin zalunci shugaban ne Allah ya baka matsayi a cikin al'umma ka dinga zalunta annabin Allah ce wallahi duk wanda Allah ya bayewa jagorancin al'umma yaci daidai kwara allura kaci daidai allura mai kusuwa wannan idan aka je alkiyama wallahi sai ka zo da ita kai mu'azu dan jabal arama yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na tarda mutane gwamnoni ana ta mutane gwamna yace manzon Allah ai min gwamna ne ma sai manzon Allah ya buki kirjin sa yace innaha amana yace mu'azu amana ta kiyayi wallahi amana ta yauni ne Allah ya dora akan su yauni ne aka dora akan su yace wa innaha nadamatun wa khasara nadama ce kuma khasara gaban Allah subhanahu wataala sai da wanda ya riko akanta yau mutun nawa ne Allah ya baiwa jagoranci suke wasa ka haɗa baki a haɗa baki da kai a cuci ‘yan ƙasarka, a haɗa baki da kai a yaudare al'ummarka, a haɗa baki da kai a yawa abin da zai cuci al'ummarka a rayuwa. A kawo kuɗin ƙasa ku wawaye, a tara kuɗi ku canye, kuna ganin wai kun ci bulus. Kun ci bulus? Wallahi ba ku ci bulus ba, gaban Allah sai kun biya su. Shesa wallahi don wanda ya jagorancin ƙasar nan, wallahi tun daga kwansaye David, tun daga kwansaye David, na rantse muku da Allah za su tashi a ankwata ta jahannama kowa sai yawa Allah bayani da ya azid sai kawo Allah trillion trillion bayani ya ka jagoranci al'ummarka in baka iyawa baka iyawa in abin yafi karfinka ba a sanya ka dole sai ka shugabanci kadan ba dole bane sai mutun ya shugabanci a cikin ka huta dawo harakullah kamar kowa a mulke ka Allah bai dora maka sai ka mulki ba amma kana mulki kana zalunci wallahi in aka tashi kiyama gaba ɗaya wanda ka zalunta sun zo gaban Allah su ce Allah wannan shugaban mu ne Allah kuma ya zalunce mu ayi muna kaza ya muna kaza ya muna kaza Allah ya so muke a fitta muna haƙin mu akan su rannan kuma babu wallahi rannan babu wani kwanti babu kwanti buleke baka da karuka a rannan da zaka maida musu baka da kuɗin da zaka iya biyan su babu sun ya ciki da zaka yi ka ƙara zero kuɗin su dawo babu komi haka mutum zai fito ƙuru-ƙuru Allah ce zuciyar idan wallahi zuciyarsu idan ka tsaya a gaban Allah kana jin bugin zuciyar da ka san ana buga ganga haka zaka ji zuciyarsu tana dak dak gaban Allah subhanahu wataala saboda ba a shuka aikin alkhairi ba a duniya ba ai wani abun azo a gani ba a wannan rayuwa Allah ya kare mu da haka watudulu biha ila alhukam azo da ita gaban alkhairi domin ayi shari'a su ma alkhairi Allah ya zo shari'a kai wannan kara wani kuskure da muke yi wajen alƙalai wajen bada rantsuwa sai ga waye ya kamata ya rantse albayyinatu alal mudda'i da nace wannan a wannan wani sai ka ce ba nawa ban dinka waye zai rantsi amma ne ki sai ce wannan sallar ta wace sai ka ce malamar ba ta wa bace sai ka zo shari'a wajen alƙali waye zai rantsi ne nake wanda yace to yanzu yanzu abu bil aksi wanda yace nashi ne shi ake ba rantsuwa ina ba ta mun fahimta daga albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala shi wanda yace abu nashi ne zai kawo hujja ne zai kawo dalili amma wanda yayi inkari nace ba naka bane to ni ne zan rantsi ni zai rantsuwa shi yasa muna wa alƙali nasiha a dinga gyara shari'an nan wallahi a dinga gyara a dinga da ba uwaye mutane suna rantsewa haka nan a dinga daidaita ababen Allah ya dace da mu sai Allah ya ce ni litakulu fariqan litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi domin wasu sashe su ci dukiyar mutane ta hanyar watan laifi ashe laifi ne ka ci dukiyar mutum ta hanyar banna laifi ne haramun ne duk abinda ba naka ba abinda ba zuhanka bane to kaka kuskure ka ci sa a hadisi ingantacce annabin Allah yake cewa ba abinda ya dace ko kuma duk jikin da ya ƙara maski da kuɗin haramun to fannaru auladihi wuta ce ta dace da shi Allah ya kare duk jikin da ya ƙara maski da kuɗin haramun manzon Allah ce huta ce ta dace da shi huta ce Allah zai babbake sa kuma kun san hutar Allah wallahi kafirin da Allah ya tura jahannama malam da za a barka a nuno maka hauran sa kadai yafi masallacin nan girma wallahi a watan dirsikin dan huta hakoran kafirin da yaci dukiyar mutane yayi zalunci in Allah ya sanya su babbakawa za a babbaka da shi to hauran sa kamar dutsen Uhud ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Misalai ta wa antum ta'alamun, alhali kuna sane cewa cin dukiyar mutane da zalunci laihi ne, kuma nan ya kamata mu kwana a wannan ayar Allah ya sanya wa karatun da muka yi albarka. Kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana kurakuranmu, ya gafarta mana zunubanmu, ya ƙara wa rayuwarmu albarka, ya ƙara albarka a dukiyarmu, ya ƙara albarka a karatunmu, ya sanya aljanna taimako mu da mu da mahaifinmu baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu muna sanarwa cewa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a ranar alhamis da ranar juma'a akwai daura da za a yi wa ‘yan uwa maza cikin littafin talhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na al'imamu nasiruddin albani wanda wannan karatu na musamman ne muna son makaranci wannan littafin ne a wa'in kwanakin Allah ya ba mu iko a masallacin premier casis tsakanin magariba da nishayi fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh